بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس نظر وجه المحرم أجل الذي وجه المحرم لديه shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da tara wanda ya yi da sha biyu a wata goma shekara ta dubu da sha bakwai miladiya don ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na babban malami Muhammad bin Ismail al-Bukhari da Allah ta'ala kuma mun tsaya a darasi na nawa ko kuma da darasi na nawa ka tsaya eh darabi na biyar za yanzu ta shida ala sabili ya shida na shida za a yi yawo za mu tafi darabi na shida a cikin wannan littafi mai albarka al'adar musulma malinki kuma za mu tafi babu na sha takwas babu abdul islam ala al'ummi nasraniya nan ne ko babu da yake magana akan wato bujiro da musulunci domin yi bayanin turanci kafin da ya san da ya gabata dole babu abin islam babu da zai magana akan bujiro da musulunci ko kallan musulunci alal ummin nasraniya akan mahaifiya wacce take kirista mutum Allah ya jarrabe shi mahaifiya ta ba musulma wace to sai aka ce ayi mata kallan musulunci ayi mata da'awa قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك شين ابو الوليد قال حدثنا اسمع ابن عمار قال حدثني ابو كثير السحيلي ابو كثير السحيلي في سنن يزيد بن عبد الرحمن duk da wasu malaman suna cewa ba sunansa kenan ba amma dai wanda ya fi shahara a kansa shi a suhaili abu kasir suhaili shi ne yazid ibn abdulrahman kale yake sami'tu aba hurairah yako na da abu hurairah yana cewa ma sami'a bi ahad babu wani kai da zai ji labarin na a kalwayar imam ahmad ma cewa ma khalaqa allah mu'minan yasma'u bi wa la yarani babu wani mu'mini da zai babu wani mu'mini da Allah ya halitta a ban kasa da zai ji labari na ko ya gani inda abu hurairah babu wani mumini da zai ji labari na ko ya gani wannan ruwa kuma ba ta bi abi ahadin babu wanda zai ji labari na yahudi wala nasrani wannan din da yahudi ne ko ko wani tsari illa ahabba ba sai ya zo ko wanda ya ji labarin abu wani da ya kawace da yahudi ne ko wani tsari kaga wanda baya sa abu da ya shiga uku kenan eh to sai yake cewa ah inna ummi hakika mahaifiyata sunanta umayma bintu sabiq sunan mahaifiyar Abu Hurairah umayma bintu sabiq duk wajen sunan mahaifin wato mahaifin nata ita ana da wato dan sabaniya to suka ce bintu sabiq ne amma dai kakanta shine al-Harith umayma bintu sabiq ibn al-Harith shine sunan mahaifiyar Abu Hurairah saboda haka sai zanto yace inna ummi hakika ma yaji ya dawo bai ba kunti uridu ala islam na kasance ina alfata da musulunci abin nufi ko da yaje yana kudayin ya ta shiga musulunci ya ta zuwa ya kai mata da musulunci fata a bai kuma tana ki fa kuntu la haji nake da ita wato sai fa kuntu la haji ne sai mata tallan musulunci fa abattaki fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na je gurin manzo kira da ayyuka Allah ya tabbata a gare shi inji Abu Hurairah fa kuntu sai nace ud'u Allah laha ya ba jin Allah kai mata addu'a roƙa mata Allah ta musulunta domin shi ne tashi hankalin da ya ce kai ma wato ko a yanzu ba ma wai bangar abin da ya jaba musulunci ko wani abu ne ka gaba yadda ka ta dauke a kai kullum za a ga hankalin ka baya kwanciya kokarin ka kawai ke ta addu'a da kokarin yan dabaru da za ka gano wannan abu musamman Allah ya jarabe ka da uwa da zuwa gidan boka misali kaga ai baka da kwanciyar hankali ko da yaushe kokarin ka ta gane wannan abu ina kuma ga wanda ba ma musulma ba saboda haka sai ji gurin annabi alaihi salatu wasallam yace yi mata addu'a fa da'a sai mata addu'a fa dai duha sai na je mata wa kada ajabat alaiha alba ta ba riga ta kullu koba shi ne ajabat alaiha alba ta kado koba ta ayra datu wa agla wa agla katu ta jinjin za ba ta da ta ta dawo da shi ta kulle kofar ta fa qalat ya abu hurairah sai ta ce ya kai abu hurairah ita umayma din inni aslamtu kaga bana musulunta da zo kace musulunta to na ba musulunta ashe ku kan da da yaje addu'a da annabi ya kafin ya da haka musulunta wani mutum eh fa akbartu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na koma saboda nuna sai koma ya ba annabi alaihi salatu wa salam labari fa qultu sai kuma ya kuma cewa tunda ya ga wannan addu'a nan take da shiga sai wata bukata ta bujuro sai ce ud'u li wa li ummi ya ba ji Allah to yi mun addu'a ni da bayan ziyartawa faqala sai annabi yace Allahumma abduka Abu Huraira wa ummuhu ya ubangiji bawanka Abu Huraira da mahaifiyarsa ahibbahu ma ilarna ka tanya soyayyar su a gurin mutane annabi ne ya faɗa haka duk wanda baya sa Abu Huraira ya shiga uku Allah duk wanda baya sa Abu Huraira ya shiga uku da ruwayar muslimin cewa Allahumma habib abduka hada Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadika almu'minin wa hadith ilayhi wal mu'minin ya ubangiji wannan bawan naka Abu Hurairah da shi da mahaifiyarsa ka sanya soyayyarsa a zukatan bayin ka mu'minai ashe in baka sa Abu Hurairah baka cikin mu'minai wa hadith ilayhi wal mu'minin kuma ka sanya musu soyayyar mu'minai Abu Hurairah baya ka kowa saboda haka wanda baya sa Abu Hurairah akwai kwakin baka kai zaman yawa har guda uku to wannan shine wato babu da yake magana akan sallan musulunci zuwa ga mahaifiyar da ba musulma ba har sai a ce da awa zuwa ga mahaifiyar da ta kauka hanya ta hanya mai kyau amma ko kamar ba da dan jabal kaga da mahaifiyar ya zama ya kauka hanya ai da bara suke shi da yayansa bai musulunta ba karfe da rajidi mulkin da yake bauta in ya fita sai su bata shi su babbata shi jagorgula shi a sai da aka yi matakin da wato ya dawo wata ran yazo ya gyara ya kuma dawowa ya gyara shi wanda ya suka samu mujar sauki biyu suka daurewar a jiki suka huga ji bayan kai saboda haka da yazo ran ya faɗi shine ya faɗa shi mai gun mu'azu yana ta faɗa kai yanzu amma wancan na kare ko wannan ba za ka kare kanka ba kuma shi yake wajawa saboda haka yazo yana ta faɗa ai yanzu na kallon sa dan da kaga fadan yayi wa kace ba gode ya faru ne yanzu wannan so ko Allah na wani gaji yau kaza kaza kace adawa ba wannan ba wai ko bane da rabuwa kai da shi ka kama wanda ya fi kowa karfi ko ba za iya ba wannan ba waye wannan yake shine Allah wanda ya ci kowa da kowa sai a zai san shi kace akwai wani yana nan Allah ya aiko shi yana yana maka amma ya turo dan aike yana nan yana bada sakon da yake tare da lokacin annabi ya tura musu ake da mai eh addinin mu a Madina saboda haka sai ce aje kira mun mulla ko sai da yazo sai ce yanzu ba ni wai me sakon na ku da ya fara ba bayani sai ce to bi kana ni gawa ai kafin ya dawo ya ta ku mulle to kaga hikima kenan ko wa bi wudu ina ka bi da rabbika bi hikmati ba za ka ji dan mahaifiyar ka zuwa gurin boka ka zo wallahi annabi ya ce kai duk wanda ya mutu yana zuwa gurin boka a wajen ba za ka ga kike ba in in fara ce za a shigo daga dauri musamman kuma da ba kana da kyakkyawan biyayya gare shi kuma kana da wato sakin hannu to za ka iya zanta da wuri ka gane dan an kana zo kwace wa yaro alawa aje ka bashi wata ko kana zo kwace wa abin da yake a hannun da su da ko makofi in ba ka ba zai bare bare sai ka kana kwace wa zai ka kuka to wannan shine hikima kaga abin da babi na 19 babu biyar walidai ba'da mawtihim babu da yake magana akan biyayya ga iyaye bayan sun mutu kaji ba hatta ma iyaye da sun mutu akan biyayya ga su za mu ji annabi zai gaya mana ya za a yi musu biyayya حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الجسيم في وانا عبد الرحمن ابن الجسيم shi ne wato bisan wannan wanda ake sahabu da ake kira da sirrin malaika wanda ya fito ranar da za a yi uhudu shi da jaraba ma ya tafi yake uhudu yana zuwa kai wani shahada malaiku suka wanke shi ne ake kira da sirrin malaika wanda malaiku suka yi wanka shi ne wato shi wannan din jikan shi ne Abdurrahman ibn Sulaiman ibn Abdullah ibn Hamza Hanzala shi ne ake sirrin malaika ko to shi sunan sa wannan jika Abdurrahman ibn Sulaiman ibn Abdullah ibn Hamza an gane wanda aka sani da wannan suna mun za mu fada ya kike wanda aka yi ba shahada wanda ya mutu ne a wato kuma da imamu da kai ne ke fada ka ta dari da saba'in da biyu shi ji ka ne yana da shekara ɗari da ɗaya ko suka ce ɗari da biyu shi ji ka shi ko wanda mun san kakan ya yi shahada ne a ruhu to saboda haka sai yake cewa قال يجي أخبرني أسيد ابن علي بن عبيد أسيد ابن علي بن عبيد مولاني أبو أسيد يأتي سواه أن أبيه لجماعة الجنة إلى أسيد بن علي أسيد أنه سمع أبا أسيد يأتي يا أبو يا أبو أسيد سوى أبو أسيد الكل في سنة مالك ابن ربيعة مالك ابن ربيعة لو كنت لأخيه فتفو وأتوبته مكتيني من كتيكا kuma a cikin ɗan badar gaba ɗaya shi ne ya mutu a karfi a ɗan badar shi ne karshen mutuwa wannan sai gaba dan lokacin da ya bar duniya yana da shekara saba'in da takwas Allah ya kara masa to shi ne yake cewa yuhaddithul qawma yana zantar da mutane kare yake kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance gurin manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yake ya ma yake Allah albaqiya min biyu da abawai sai shin akwai abin da yi min raguwa dan yana da biyayya ga iyayena ba da mautihi ma bayan mutuwar su a biyan ruhu ma da zan kyautata musu da shi akwai dan wani dan yake mu iyayen da suka mutu shike na an gama ai amma da lafiya shike ne a da saura eh wancan tayi tabuwa akwai tabu wanda cewa malamai ta ce ma tabu din ya bu fadi kuma ya bu arha domin da ka gaba da wancan lafiya to wannan goran da yanzu zaka yi ba za kuma mu da hadisin za mu yadda goran da kana na abu annabi yake kwarai kuwa bayan iyayen ka sai rasu akwai abin da zaka yi sai mun da sai annabi yake sai salin arba'a wata al'ada wato halaye ne guda hudu na farko addu'a lahumma wal istighfar lahum yi mata addu'a da nema musu gafara yi musu addu'a da nema muku gafara a wajen alwayar bukari da yazo sai ya haɗe su biyu don anan muka karanto za ku ji sun zama biyar domin ka ɗauki addu'a da ba ɗaya wani istighfaru lahu ba kake biyu wa ifadu ali ba uku wa kuma za mu ka ji ma hudu wa tilatu rahimi biyar ka ga zama biyar to yi za ka ce addu'a lahu ma wani istighfaru lahu ba ɗaya ne da abu ɗaya ne a wannan shekara yi musu addu'a da nema musu gafara wa infadu ahadihi ba da cika alƙawarin su shine cika wasiyar da suka bari idan sun bar wasiya to a cika musu ko sun dawo alƙawari na wani bakanci ko na wani abu da yake muhimmi to a cika biye kaga wannan yana cikin hakokin su wa ikramu sadiqi ba da girmama abokan abokan da suke da su to girmama su له وسنة رجل التي لا رحم لك إلا من قبل الجماعة da sadar da zumuncin da ba wani zumunci in ba ta bangaren su ba ba za a sadar da wannan zumuncin ba dalilin su wata kila abokan su ne ko kallon su ko yayi ko wasu nasu kaga dai ta bangaren su aka samu wannan zumuncin to anan shi ne malamai suke magana ko da ke ba mu karanta dai hadisi sai ne bayani akan addu'a wa ba wa istighfar lahu حدثنا Ahmad bin Yunus shine Ahmad bin Abdullah bin Yunus wanda shi wa zamanin sa sai kullu Islam ake ce ba an gane domin sahibu sunna ne domin duk wanda ya gani ya san wato yana koyi da Annabi alaihi salatu wasallam kuma yana cikin mutane na gari na Ahlul Kufa an gane ku domin Usman ibn Abi Shayba yana cewa wato shi tika ne an rage shekara ta 137 kai ne biyu kenan an gane yawwa akalli na biyu aka yi sannan ya mutu a shekara ta ɗari biyu da ishirin da bakwai kaga ya mutu yana ɗan shekara ta ɗari kenan biyu shi wannan bawan Allah to me yake cewa ana abi sarihin oke hadathana Abu Bakri yace Abu Bakar ya zantar da ni shine Ibn Ayyash shi kuma za ku ga shine daya daya ne daya daya in dai ka dinga Abu Bakar Ibn Ayyash wato daya daya ne domin cewa kai a zamanin sai yana sauka alqur'ani kullum kullum sai da yi kara 30 kullum sai ya sauka alqur'ani sai kara 30 fir kullum sai ya sauka alqur'ani na Ahmad ibn Abdullah bin Yunus an gane eh Ahmad ibn Abdullah bin Yunus shine Ahmad bin Yunus to shine yake cewa a domin a wannan zamanin Imam Ahmad yana cewa shi Abubakar ibn Ayyad yana cewa bai taɓa ganin mutumin da ya iya sallah a wanda ya taɓa gani ba irin sa yake wato in yanayin yana sallah kai ka san cewa wannan bautar Allah yake domin cewa kai sai da yake kara saba'in yana azumi sannan kuma kowanne dare baya bacci in dare bacci da dare da dare da sara na kai da dare yayi ya zama ta so haka Allah yake mutane kowa da irin tabi'a shi za kana karanta siyarwa alamin lugara sai ga dole ma ka ɗauki kai ka koyi wasu abubuwan Allah saboda dai kana karanta tarihi wayannan bayan Allah sai ka ji cewa kawai anya ko kai ba dan rajiya ba eh haka za ki ta kokari zai ki kana kwatanta an asim shi kuma asim cewa shi kai wani hukumuna da suke faɗa duk wani asim da kaji a isnadi gaba ɗaya zazzabi ne kawai Allah ba ka hukumuna in dai ka ji a zuwa isnadi zazzabi ne duk da shi wannan wannan asim dai da ka sani wato malamin hafsu hafsu ana hasi ba ke cewa ko yawa ku zauna haka shine wannan din shi wannan da muke biya duk da shi ma malamai suna ta magana a wato a kansa babban malami ne a wajen kira'a ba dama amma wajen hadisi yana da rauni eh duk da wasu na cewa la ba asbihi kamar da wasu daga cikin imamu da ta yi cewa ne laysa lahu ba'atu ya ji ji ba ba ne a bangaren hadisi amma bangaren da ya kira an sallama masa ya wuce shekara ta 127 eh shi ne wannan imamu hadi ana bi sani na ana bi hurairah sala turbau lil mayyit ba'da mawti darajati annabi alayhi salatu wasallam yace ana daga darajar mamaci amma wannan hadisin da muka ji hasanin isnad ne kyau kyau turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajati ana daga wato daraja ga wanda ya mutu wanda ana daga daraja wanda ya mutu bayan ya mutu me yasa sai yaqulu ay rabb shi ma mutum da kawai ne ya ubangiji an yi sai da hali wannan kuma wani irin abu ne saboda dadi ya kama yi sai me faru kuma bai fani ya ce wala daga wala duka kanka yi istighfara da kai ne wa Allah kanka ne ne ba ba ba ko yanzu kace Allahumma kulli li abi to sai an kaga wannan daraja wannan da aka rubuta Allah Allahumma kulli li abi warhamhu ko Allahumma kulli li walidayya warhamhu ba kama bayani shiga ko kabira wane mutum kawai sai ka ana da tagawa shine malamai suka ce na farko kamar yadda malamai shari'i suka kawo ya za a yi addu'a da istighfar shine zai ka dauki salo irin yadda Annabi Ibrahim da annabi Nuhu suka yi sai yake rabbi bi kulli wal walidayya annabi Nuhu ke shi kuma annabi ba yake rabbi kulla la wal walidayya ko haka shi wannan jam'i ne wannan kuma sai yake faradi da kuma annabi Allah madaukakin sarki ya zo koyawa annabi alaihi salatu wasallam sai yake wa ko rabbi alhamdulillah kamar da yake cikin to me wayo sai hada ayoyin duka misali Allahumma kulli wal walidayya warhamhu ma tabarak ya yi jira duka haka aure kuma shine abin da ake so domin to akai Allah ka gafarta mu kuma ayyar to ake ka fara yin addu'a Allahumma kulli Allah ka gafarta mu wal walidayya da iyayena wannan shine da zama addu'a domin annabawan ba haka suke wal amru ba ka ji kansu wannan wal amru ba komai duk wani alheri da ka sani yana da wal amru ba kai musu rahama duk wani alheri ba sai ka ware sai bayan sai ba fiye da shi amma ran bayani sarira kamar yadda suka ci kai na Allah da rai to shi ba shi wannan azir da shi ne kwakari ba na eh hakan da suna shi ne tambaye da yi ma to saboda haka ka ga wannan addu'a za ta yi Allahumma wakili wa li walidayya kuma malamin suka ce duk wanda ba ya yi wa iyayensa addu'a ko biyar a rana to baya cikin mutanen shi idan kana yi sau biyar sun yi to baya zuwa wannan kai ba mutumin kirki ba kai ba mutumin banza ba kan ji ba da tarbiyya in ka aure biyar din to ka shiga cikin mutanen kirki to muke ya zo kai ya manta ko ka sa a kalla ko tabiya ko sujjada to ka zo ka huta in ka dora wa kanka haka ko ka huta Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma ko da a sujjada sai kake to ka huta kaga mutum yana da kuɗi ai ko kana yin ga sunan al'adar fajiri ko inda kake da yawa wallahi sai mutum ko ya so ya ko kuma wato wannan shine dan da iyaye suke so wanda zai nima eh ga ba iyaye ga fara shine duk uba na kirki irin ƴaƴan da yake nema shi domin mamaki ba shi da wani abinci da yafi addu'a da shi ake fi da su abincin mamaki shine addu'a Allah ya baka mana iyayen nan suna kasa suna da rai to a ce musu addu'a shine abincin mawuci ko yanzu ba ku addu'a da ranka ko da ranka kana ana yau ganin ne idan baka da kuɗi za ka gane ka ko kowa muhimmanci da mutu Allah lokacin da tawo da ce a ce wani ya fi kowa a yana to da haka wannan shine jari ne a fahimta da kyau shine jari ma dora bayani muka ga kai hadisi مجيء على حيفت في كما قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي مريح عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند ابي هريره ليله yace wata rana muna gurin Abu Huraira inji Muhammad ibn Sirin malamin fakara da kuma da ba kai ba Abu Huraira fa kana ji ya Allahumma fil li Abi Huraira ya Allah ka gafarta wa Abu Huraira wa li ummi da mahaifiyata inji Abu Huraira da kansa wani bani wala bani tagbara lahu ba duk wanda ya nema musu gafara shi ma Allah ka gafarta masa kaga mu ma muna addu'a Allah ka gafarta wa Abu Hurairah da mahaifiyarsa to ma addu'a da yayi da hawo kana Muhammad sai Muhammad bin Sirin kenan yace fa la nastaghfiru lahu ba yace mu ba kan muna nema musu gafara hatta narkuna fi da'wati Abi Hurairah dan mu ji cikin addu'ar Abu Hurairah saboda haka mu ma yanzu Muhammad bin Sirin ko da yaje muna nema musu gafara wane ne Allah ya gode ya haddathana Abu Rabi' shine Sulaiman bin Dawud kenan shine Abu Rabi' an gani ya wara zuwa kan da shekara ta 200 da 34 a wannan shekara ya rasu shine Abu Rabi' قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر سيدي قال أخبرنا العلاء shi kuma alawu shine ibn abdurrahman ibn yaqub shi kuma ya mutu ne a shekarun da biyu shekara ta kai da talatin da biyu to shine yake cewa an abihi daga mahaifinsa shine abdurrahman ibn yaqub din kenan abdurrahman ibn yaqub an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake idza mata al-abdu idan bawa ya mutu in kada anhu amalu aikin da yana yankewa ya kamata mu sani domin wancan annabi alaihi salatu wassalam cewa ya tuba al mayyit salasa ko salatu abubuwa uku ne suke bin mu fa yarji usmani wa yabqa wahid biyu su dawo ɗaya ɗaya hadisi ibn abbas biyu su dawo ɗaya ɗaya annabi alaihi salatu wassalam yace da iyalansa da dukiyarsa za su dawo wa yabqa amaluhu aiki ya zauna wa an laysa lil insani illa وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى to saboda haka sai annabi yake banda abubuwa uku illa ni salati sadaqatun jariyah sadaqa ne gidana kamar ni masallaci rijiya makaranta bujiya in kabula ibrahim da wani to amma in kana so kai sadaka jariya ne gudana sosai kai makaranta ko masallaci domin idan kai boho ko rijiya duk wanda ya kafe sai a kai da lafiya sai ya dora duk abin da kai haka dai amfanuwa da shi a lokacin to lafiya tsayawa ne kadan tsayawa ne na'am ko aure ne ai zai kawo wannan ai wannan sadaka jariya muke magana wanda aka yi kike wato fito a karkashin wannan masallaci makaranta to tun a sadakatin jariya ba wanda yake wannan domin ba wanda ya zo ya gada na'am ai ai wancan din ba mutane za a yi amma kai hanyar da ba zai tsaya ba to abin da yasa muka faɗa ka suna tsayawa suna tsayawa to kawai da haka shine sadaka jari aulimin yujafa bihi ko ilimin da ake amfani da shi duk wanda yayi amfani da mutum ɗaya biyu uku shi ta ga wata hadisin da Annabi ya faɗa saurukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wallahi azim ta fi professor ce wallahi ya ba cewa profesa to ba da wuce mafi alkhairin ku inji wanda yake kowa ne man da allama alqur'ani wanda yake koyi alqur'ani wa allama kuma yake koyi shi to shine idan abin da ake so mai koyarwa ya sa ikhlasi a ranke sai Allah ya yi shi amma Allah ya tara da wata wani ba koyayya mara kyau to ba za ka fada layi ba domin in kar Allah ya nuna wa yadda kake cika akawo ɗinka da lahira wallahi za ka daina komai ka koyar to amma matsalar abu ne ga yiwu ba kowa ne ya gamsu da haka ba za ka iya sammako da ka zo inda za ka yi mai yin sana'a kai sana'a ka ta wadda shi da daraji amma inda aka yi ka fita kawo ɗinka da lahira domin ba nuna ba ake ba ba ka da wani ala da zai rika shigowa to sai ga wuce ɗan yayi tasiri a kanka amma in ka ɗauki wannan hadisi kana tuna shi kullum to za ga wani wata abubuwa ka tana na duniya ba a gaba Allah yake dace shi za ga dabara ne wani ko da ya zama duniya ne kuɗi abin da ya saba yi na account din sai yana cika na koyarwa na aka addini ba ya gudu domin wancan abin wani abu kake yi kama kama kake wannan kuma annabi ya ga ba kai shi ka kowa alheri kai rukun manta Allah subhanahu wa ta'ala ko duniya za ta kai ka gama awwalan bisarikin ko da na gari ya da'u da ruwan da zai kai ba addu'a shi ne wanda zai kai Allah ba kin da ya ake samu da dana gari jama'a mu duba Allah yadda ake samu da dana gari ba hanya ce da yawo da yake da kai ka kai shi makarantar da zai iya tura shi billahi la ilaha illa hu idan ka tashi mutuwa za ka kama wa ya iya turanci bai da tarbiyya baya cikin wanda za su yi ma addu'a an kawo babu dan abin da al'ummar mu yanzu ta dauka ke da yawa cewa ko yaro ba da ta sai a kawo ba gajiyar wani da lokaci ba da abubuwa a samu gire ba su ba ke rika kai da makaranta shekara biyu a sai ya iya turanci ya iya turanci kuma ba tarbiyya kai magana ce don bi su don bi su da aka ce ba wata makaranta malamin makarantar yake gaya mu daraktan makarantar yana magana wani yaro ne don bi sun dawo daga Amerika yake don bi su bi daraktan makarantar da kuma sunan da duk kun gani babban makaranta ce a garin nan sai ji shi ma wanda yake babban dan boko ne yake duk aka yi shi yake ai ba ku ne bai ba wani abu ne su a duniya sai ya ka kaga ya koya ka wani yake wallahi a kan bi bayani yake da ya faɗo wani abu ya bai wa yaron ba zai ce don bi su shi dan talaka yake don da su fita akai kowa ya kira shi ya yi ba wani abu ne Allah ya baka mala dan danka ya iya turanci turancin nan fa idan yaro ya goge da alƙur'ani shi abin da mai misala yake fara yake abin da zai fara shiga cikin zuciyarka ƴaƴanka shi ne yara ƙanana yake alheri shine abin da ya fara a mukaddima sun za ku iya tunawa cewa abin da ake so fara shiga cikin zukatan yayan ku alheri alherin da kuma shine qur'ani wallahi idan yaro ya goji da sunan alqur'ani da tarbiyya ta musulunci ya san ya za a yi ci abinci da hannun dama ya za a shiga ban ɗaki ya za a fito ya za a kwanta wuce ka gama ba shi riba duniya da lahira wallahi in ka mutu je ma addu'a wannan da ya taso da irin wannan addu'a shiga gida yayi ta fitowa yayi wallahi alazim in ka mutu je ma addu'a dan ba zai zama ban iska amma muna ji muna gani ko yanzu cewa ga wannan da suke wahalar da mu ba irin wancan mai wanda aka koyawa wato turancin suka da da rike fa da hannun hagu su zo kuma su tawa hannun saboda ba ku wata tarbiyya su amma al'umma mu ta ci jiki cewa wai wani misali shi ne ga wanda yake turanci turancin nan yawo a je a gani a ji yake yanzu duk wanda ka ganci yana da sosai in dai musulmi ne to sawu to haka jin Qur'ani Allah ga su nan muna gani sai har da Qur'ani kuma sun gama karatu ba wahala alu um faculty of law da engineering da medicine MBBS duk su ne sannan ma da abbas yana nan kafin ya rasu wani abbas na biyu ce in ya zo wannan tukurin nasa da ake yin ta je kalona ta sai bisa da in dai in bokon nan ne wallahi tallahi dukkan sahabbai ne kuma in ka aura za ka daga engineer sai um, lawyer sai sai ɗan medicine doctor ga qur'ani ga boko ba shi kenan mutum ya ke ji da shi kuma kuma wannan kai ka san wannan idan ka fita zai ma addu'a kuma rayuwar ya san ta ba shi kenan ba idan mutum ya riga ya samu tarbiyya ta addini sunan cikin hanya ko hanya za ta iya go a kom ne a cikin ba wani abu kuma ba wanda za ka yi gaske ce wato kai zabo ba zabo bane turanci ka kwabo shi yadda za a gane kawai ka taro shi to wani malamin islamic studies ne a makaranta malamin arabiya ne aka rasa malamin ingilishi aka ce shi zai yace na ga muku ni ba ga specialization dina hakan la da tuki ne ya na kace kawai ne ba ku ba yayi da na sai da yake to kike rana aka zo shi ba bito ana zuwa aka ce instructor suka ce kawo da plan ya kawo aka fara zaman lai su je biyo kaga nan gurin ba ta babu kullun continuous test ne ba ka ta nan ka gane ke ku fi jalla ya aka ce ka ga kai nan ba ba gaskiya ba yace din na ba ke ta a ciki da Allah an za ku bar ta jira ku an ce da nabi ku ni larabci da iya ku ka sai jira ku yace kuma nayi duran tun nan yaran suna da ba ne to so da haka ya kamata ku fahimta da cewa wani misali ai shine wanda ka ba wa tarbiyya hanyoyi da dama in yadda za ka samu ka karanta tarbiyyatul aulad da malamai da farko ka zalewa wa yara uwa ta gari sannan abu na biyu ku sani ba kai ƴaƴa makaranta da turanci ne yaro da tarbiyya ba Allah ba biyo ne ba ne biyo ne idan ana turanci kuma suna da tarbiyya ba ne biyo ne amma ka sani cewa a hamdu wanda yafi muhimmanci shi da kowa yaron ka sanin Allah ya san Allah in zai yi kokon daga baya sai amma idan ka bari a wannan lokaci din kuma a rawar din nan da ake faɗa lokaci ko pre-nursery da primary wallahi tallahi ana yaro yake iba duk da tita muguwar akida ana yake iba saboda haka yaron ka ina ba da shawara duk kudin ka da kudin da Allah ya baka ya fara samun tarbiyya ta addini sai kai ke bin turanci kai ke bi shike na ga lamban da mun koyar da shi sai da muka zo muna koyarwa ma yake zai kowa ana ran ba ne yana cikin masu sallah Umar bin Sallah yake shi boko zai koma zai koma boko ne yake kuma wallahi ya fi boko ma da sai da yake mai fara boko yaje yaki da jahilci ya zo yana abu saboda ko Qur'ani a kansa ana ga fata bai duk boko ka ba ka haddace irin 30 mataro wallahi bai haddace irin 30 boko karatun boko ba da lisson ake ba da ka ga wajen rawa da lisson ko ba haka bane to to da haka babu wanda ya more irin dan boko mai addini Allah dan boko ne kai kuma mai addini amma dan boko jalla Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to shine wannan la bakara ba alfahari ba lokacin da ya tafi tashi inda muke sallah wani masallaci sai wani ya tambaya wani da shi ne aka dan buku shi yau da malamin su ya ce ya tafi tashi ina aka ce ina wani shi ce a ba islamic state da karanta ba aka ce ba islamic state da karanta saboda zaban rainin wayo tunda muna koyar da addini kawai eh da aka ce masa injiniya ne wallahi da da ƙara girma ba ne ni fara ke musu sallah amma da yaji ina da girma wajen da yake cewa injiniya ne nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ga ba kamar addini shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kitabi al-qawamu wa wada'u bihi akhari aka sai dawo ya ga wani almajirin sa yake kusa ni bawa ne aka tura ya zama jagora da aka dawo aka ce ya za a tura bawa ya zama shugaba yake kusa ni Allah yana daga mutane da wannan alƙawo ya kaskantar da wasu Qur'ani to da ku ka koyi addini Allah ya bata mana ka je ka gogo addini kuma ya zama priority wallahi za ka zauna lafiya Allah wanda ya rika ya ce wanda ku ba a rika lokacin da mutum ya duba za ku ga lokacin hankalin da ya fi tashi ya koyi koyi addini domin yanzu ita boko matsalar da ka riga ka shekara talatin kana aiki duk kowa ya kai an gama da shi ko ba haka bane amma mu malaman mu suna tsufa muna ƙara so su ba wa su domin ilimin na tsofaffi ya fi saboda haka wannan shi ne ya kamata mu fahimta da shi ba wanda zai ba kaya addini ba waladin salihin ya da'u lahu ka fara sawa danka foundation ne ku daina abin da ake yi mutum ya saki ɗansa kawai ya sake shi sadaka mai aiki ne zai kai shi islamiyya wallahi tallahi ba kai dauko hanya da kulle ba dan kai gane addinin yana da muhimmanci a gurinka yadda ka tsau ke ji ka kai boko ka je ka siyo ba abin kai kaza ko ne ra goma za a je da hukumin addini ka je ka tsaya kana ya gani to zai gane cewa wannan addini yana da muhimmanci amma ba haka ake yi ba mafi yawanci kofin islamiyya za ku ga aiki ake tura da shi in yaje zo sai aikin ta yi da gwagwarwa sai rubuta masa wallahi haka ake yi ko kuma idan yaro ya gaji da yawo a titi yau kowa na zuwa islamiyya sai kansa ko ba ka bane ko jiya na islamiyya wani ya zo wucewa da duhu a hannunsa da lauki ya zo ne wuce zai zo ne malam da Allah nake zuwa da tefon ke nace a baban ka ne zai zo ba kowa ba ko wani kani na a titi har ya ga waje ce malam wannan ba bai zama dole da wani ce masa ba wallahi ya dauke na dare shi nake in karanta mai jewa a dawo ka saboda wani da ba shi da ba kowa kika dai yake yawa ya gauke ya zo ya ya kamata ya zo ya shiga kuma karanta addini har inda iyayen su tun tun sun yana karami sun sa shi a turba yanzu aka an gaji abu ko fike ya ba da kwalbai ko da kwalbai shi kenan sai ya biya kuɗi sai ya boko ta kare kuke matsala saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau addini shi ne uwa uba yaron da zaka zo kai ma addu'a bayan ka mutu dan zaka gane ka ci riba ko baka da koko ba dan kai ne ma addu'a ka ci riba amma ka bar da a duniya ya zo yana jajjazawa wasifa ka bar kuɗi ne yawa kuɗin ma kirgima ake a kansa kuma ba bai ba addu'a ciki me gani yawa ya Allah ya kiyaye to shine awwala bin salihin ya da'ulu ko da na gari da yake wa addu'a yasa Allah ke cewa wallazina amanu wa amilus salihati la rizqinallahu bis-salihin cikin surat al-ankabut wannan cikin imani ta aikata ayyuka na gari za mu shigar da cikin mana garta bayi Allah ka ba mu yaya na gari ba dan hadan mu حدثنا يسرى ابن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن اسم علي بن عباس عن عمرو عبد الله بن عباس ان رجلا hakika wani mutum wanda kake kaga mubahamun kenan ko mubahamun ma fi hirawin lalle ka san lalle okay Yusuf bin Safwa eh yasratu to daidai ne حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن إكرمة
an ibn abbas anna rajulan lallai wani mutum kala ya rasulullah shi wannan mutum muka ce sunansa sabi ibn ubada eh dan gidan amratu binti mas'udi sunan mahaifiyarsa kenan an gane ko amratu binti mas'ud wanda a shekara ta biyar ta waratu a bayan hijira a gabatar jannah to shi ne yake cewa kala ya rasulullah inna ummi tuwfiyat ita amratu amratu binti mas'ud mahaifiya ta amra ta rasu walan tuti bata yi wasiya ba an gane ai wasiya ku bata bar wasiya ba a bayan fa'uha an ata saddaqa anha zai amfani da yin mata sadaka yanzu kana na sai Allah ya ce kwarai kuwa kwarai kuwa kai mata sadaka yanzu zai amfani da ita babi na gidan babu biyu man kane sirhu abubu babun da yake magana akan biyayya ga wanda mahaifinsa ya kasance yana sadar wa zumunci to ku bayan mutuwar sa kama sai ka cigaba da sadar mata na'am shine ayi bayanin da yayin yanzu an tashi addu'ar ayi a sallah Allahumma ighfir li abi ko Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira shine bayanin da yayin nake cewa malai sai ce wanda ya baya yin sau biyar a rana baya cikin mutanen shi in yana yin sau biyar daidai baya bai ho ba kullaka in ya aure biyar to mutum ke shi ne na bada formula na sai kana so ka zauna lafiya ta a kan yiyar ka ko su jira shi ke nan sai gaba ba ja jira ba kullum ka faka mun kawai da bilaji a haka ku ka huta kuma ma yanzu ka bane ban da kai kai san kirki ne a gurin domin kullum kana da ana fara mun daraja a gurin حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث an kare bin yazid an abdullahi bin dinar an bin umar man ra'a arabi fi safar Allah ya umar yace wani mutum ya zo wucewa wato a wata wani mazaunin karkara mun ce ba a cewa madaraba kauye kawai mazaunin karkara ya zo wucewa fi safar a wata tafiya wata tafiya ta ta dan a ruwayar imam Ahmad cewa suna lokacin tafiya aikin hajji ne ba a wancan lokacin wawon fi dariqil hajji haka ya nuna a ruwayar Imam Ahmad saboda haka da suka wucewa fa kana Abu al-Arabi mahaifin wannan mazaunin karkara Siddiqan li Umar radiyallahu anhu la hawla wala quwwata illa billah baban wannan da ya zo wucewa wai shine abokin sa da Umar Abdullahi dan Umar ya ganki baban wanda ya zo wucewa shine abokin sa da Umar da ya ganki fa kana al-Arabi sai wannan mazaunin kankara da ya ga Abdullahi dan Umar zai ce a lantsa ibnu fulan ba kai ne dan gidan wani ba ba kai ne dan gidan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ba ala bala yace kwarai ko ni Abu Abdullahi dan Umar yana ganin shi ne wannan baban lahu ibnu Umar bi imanin kana yasta'ibu to kai da sai na Umar zai tafiya Abdullahi dan Umar yana kan tafiya da jarakum da gaci in ya gaji da hawa rakumi saboda zillar zai dawo da shi ne kuma da yake ko ba sannan zai aba wani ya sa rawani ya dauri saboda su wato larabawa na rawani a gurin su kamar lalura saboda kura da ara zai su ta yi su su yi aba wani to ya yi irin wannan yana gaya min wannan to ya zo da guda biyu sai sauka sai baki ne sai baki wato nan abinda ba mara lauri ibn umar sai Abdullahi Umar yayi umarni da imanin da wannan take kare yadda abu wanda yake canjawa shi ne yadda abu canji in yake jira rakumi ya dawo kan dai sai umarni da abashi wanda za a imama da wa'azi sai kire rawanin da yake kana baban shi da abokin sai na umar din ba baban sa ne sai kire rawanin arabi da kansa ba kawo ya bai fakala babu man ba'u sai wasu da wanda ga cikin wanda suke tare da Allah da Umar sai suka ce amma shi ya zama ya ya kai ummana shi lera ji ba ba take ji wannan suka ba shi lera ji dirhami ji ya ike fa kana sai ce fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam kutani annabi ya ce in fa wadda abika ka kiyaye soyayyar mahaifinka haka annabi ya faɗa la ta'dahu kar ka yanke ta a ga yanzu abokan mahaifinka min ba ji aure ke fayutfi'u Allahu nurak sai Allah ya shafi ya kace hakkinka hakkin da kake da shi sai Allah ya kace sarki gaba ɗaya ya kace in kana so ka zauna lafiya abokan mahaifan ka ga yanzu ai ba haka ake yi ba da a kai mutum ya hango a lokacin ka hango duk da shi da ka hango ya so da kaya za ta ba wallahi yanzu wannan al'adu ni ba na so sai in ce ma dan shekarar biyu uku ba ga wani ya samu kaya wani ba wanda shi ya zo a kasu kayan da baya wanda da za ga ko mana ake wani ya dawo a cikin abokan mahaifa za a guye wallahi sannan sai a yi bata da a fito a kasu kayan wani daga cikin iyayen ya gani yake ba zai fada ake ba ko eh ba fada ake ba ko wanda zai fada an ji a kai kayan sai Allah ya muku albarka a cikin wannan amma yanzu ina wannan abu ne ke shi sa kai ma za ka kai aure shekara biyu ku ba wanda ya taba karɓar kayan ka ina yin da kuwa ba wanda ya taba karɓa domin ba a yi an dai ba sai ana yi wasu za su gani su kwaikwaya ba an dai a wani lokacin mu wata wani bangaren ko ko illa ba sai mana wallahi Allah muka saki muka ɗebo kayan aro kuma ba mu iya sawa ba sannan muka saki namu eh ai baka ji abin da Abdullahi da Umar ne ba wancan fa wata inda bai maki ba Abdullahi da Umar din amma saboda baban sa abokin sa yana Umar ne baban sa wannan soyayya ta sa sai kyauta ta wa kansa inda gaba yake da kai ba bare kuwa ai duk wanda wata tarbiyya ce gaba ai wato ka san duk dan bahaushe ya taso wanda ya waje kara 30 baya ya san cewa duk na gaba da kai a kara girma wani duk na gaba da kai wanda ya waje shekara daya kara girma wani yanzu ne za ga mutane a gida tsewa ba wannan rasar su musamman mu na kasan ya fi kuɗi ya fi ku abun hannu sai ga ganin kowa bai isa ba ko Allah ya tsare to saboda haka karka yanke wannan zumunta sai Allah ya rubuta sarki yayi ya kaje wannan hasken da yake tare da Allah ya tare حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن عبد الوليد بعيد نداء حديث من بعيد أما فيه وأتو حتى يجي وهكذا الإسلام domin yana da wata ruwaya daban wannan isnadi shine sahihi amma akwai ruwaya ta Abdullahi dan Umar din a cikin Muslim da Imam Ahmad kwatan kwatin irin wannan bambancin su isnadi kawai an fahimta da kai ko yawa za a iya cewa hakan da gairi shi kenan ko yawa ka'idar hadisi حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة قال shi ma wannan haihuwa da ana cewa yana cikin wato a ibnu shuraik yana cikin manyan malamai da suke da yawan ibada ya muka shi kalmi na biyu shekara ta ɗari da hamsin da takwas ƙwarai kuwa domin an ce yana cikin mutanen da wato wato Allah maɗaukakin sarki yana karɓa addu'a kamar a ce mujabu da'awa ne eh mujabu da'awa ne shi wannan haihuwa ne قال يتي حدثني أبو عثمان الوليد بن أبو الوليد أنا عبد الله بن دينار أنا بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر حقيقة وفي كرك كرك أكرك ما وند يفي كرك wato nagartar da tafi kowace nagartuwa a cikin nagarta shine magana an yi kila rajulu ahla wuta abi mutum ya rika tare da zumunci da ɗan uwan soyayya ba ya wannan shi kaunar ba ya so su rika tare musu da zumunci wanda mafi kirkin kirki kenan bayan ma ya mutu da a gona abu da za a iya bin wato shi sa wani malami ya kawo aka yi wata tambaya aka ce shin mutum da ya samu matsala ta waje tsautsayi mahaifiyarsa ta mutu ko ma ya mutu ya mutu yana kuɗi ne akwai abin da zai iya yin compensation sai malami ya ce kwarai kuwa yake in dai yana da abokai da yan uwa da yake sadarwa da zumunci in ka ci gaba da yi kuma kada ba addu'a to Allah zai yaye ka shi za ka kirawo shi zai kawo ba wannan hadisi yake inna abaran diri yake mafi cikin kirki an ya kira rajulu ala wudda abi mutum lokacin da yayi addu'a wato mutum ya shika soyayyar ƴan uwan wato wanda suke kaunar mahaifinsa yawo muna da dauki biyar ko na to sai yake cewa um wannan hadisin shi kuma ya zo a cikin sunan hadisi sai ya imam muslim ma ya rawaita hadisi ne ne kiro yawo babu la taqaw man kana babu ne a cikin da yake nan la taqaw man kana yusulu abaka fa yufa alura babu ne yake magana akan cewa karka yin cewa wanda ya kasance yana tare wa mahaifinsa dinu domin kai wasu a kashe ma a kai akbara na ji shi bin Muhammad Sala shi wannan hadisin da ibn Islam ne ka amma mu ga zaman ah qala akbarana Abdullah qala akbarana Abdullah bin Lahi amma shi ana cewa fika ne shi akan sa qala akbarani Sa'd bin Ubada az-Zurashi anna abahu baban nasa kenan ubadatul ansari eh shi ma ya dinga nasa kare yake kuntu jalisan fi masjidil masjid madina yake wata rana ina zaune a masallacin madina ina zaune ma amru bin usman tare da amru dan usman ibn affan amru dan usman dan affan yana cikin manyan manyan tabi'ai domin muawiya shi da aura wata yarsa sai na muawiya eh kamar yadda ya zo a ibn sa'ad na da ibn abdul bani yana cewa wannan magana da aka yi ba wani sabani a kan ba kamar yadda ya zo a tahdibu tahdib malai yake cewa to ana haka fa mara bila abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya zo wucewa ta gurin mu sai ga mara bila abdullahi bin salam shi Abdullahi bin Salam sunansa da Hussein bisa da yazo mutum da bai wuce ne sai Allah ya ce aban anta Abdullah da yazo sunansa Abdullahi kuma yake kuma dan aljanna ne ke eh duk lokacin da aka yi fatawa a baitul maqdis da shi aka yi shi Abdullahi bin Salam lokacin da za a buɗe baitul maqdis ya rasu a shekara ta 43 bayan hijira a Madina to me ba yace ya zo ba mara dina Abdullahi bin Salam muke kiyan Ali bin Aqibi Abdullahi bin Salam ya zo cewa ya ce shi gida kamar ya dafa dan dan uwan da saboda gida ba ya tsufa bala fada an majlis sai zo muke ta wannan gurin shine da fada an majlis thumma atafa alayhi sannan wato kamar sai da yazo mutuwa ta majalisin sai da dan tsaya shine da fada an majlis kamar nan gurin mutum ya dauki a kan tsaya a kan jirgi a tabu alai ai in sarafa sai kuma ya wuce bayan ya tsaya ya dan ji kalma ɗaya biyu sai ya wuce shi sun ma tabu alai sai ya wuce ba ja alai har ya gaba sai ya dawo shi Abdullahi bin Salam da ya dawo fa kana ma shi ita wato fa kana ma shi ita ai isna ma shi ita ya amuru wannan ma shi da yana da ka aikata abin da kake so ya kai abu shi wancan Amr bin Usman din da yake shi yake da shi ma shi ta Amr bin Usman mara da yake kai Amr bin Usman ka aikata abin da kake so da abin da kake so aikata haka yake yawa da abin da kake so aikata wato wa'azi ya dawo yana ba me yasa saboda shi wannan da ya gani ya san cewa babansa abincinsa ne amma ya zo wucewa bai jira bai shi ba an gane ko a wata rana addu'a liman rabi da wa da wa mana san goro ko an gane ko saboda haka sai ya dawo ya ne mafara yana cewa ni ba abokin mahaifin ka bane amma na zo wucewa kaza yana jan kullum to shi dawo ne sau biyu ko sau uku fa wallahi ba aka muhammadan bil haqq yace la rantsi da wanda ya aiko da muhammad da gaskiya shine Allah ya rubuta na rantsi da wanda ya aiko shi da gaskiya innahu la fi kitabillahi azza wa jalla wannan maganar zalim da zumunta kana yana cikin qur'ani mai girma sai dai fara ta gobe ba sai yace la ta ta'ammal kare shi ba kar ka yi cewa wanda ya kasance yana ta dawo ba ya da gobe kar ka yi cewa shi ne za ga abin da iyaye su ne mana da shi ya bayyana da a daura aure zai haɗa ku uku hudu sai ce ku je ku kun je ku ku ce da Allah bai ana gaji ji ba da jin daɗi ku ce wani daga gurin wani ku ce ba haka to shi ne wannan abin da iyaye suke yi wannan suna nuna ba ne bayan sun mutu ba ka tura shi ne za ka shi ma sai kira ƴaƴan da ke wannan ƴaƴan wani ne amini ne ne shi ke nan zai zama mutu ya mutu ko sun mutu wannan zurfin ya shiga Allah ya zama ai ai wallahi Allah ya ji kan mu kawai amma an kafa da wani ke tafiya da abubuwan sun tafi wallahi fa yurfa bi zalika nur haka ne za a tafi da hasken ka wani ci gaba mai haka rijiya muke mun faru daga sama mun wuce rijiya shine illar da ta samu duk wa'annan abubuwan ne ma ke tafi wallahi gaba ɗaya wannan tafiya da ba wanda za a zo ya taso da ka ga layi gida gaba ɗaya da gida ɗaya ya ce da ai mutu kai duk yawanci iyayen ma ba su san musamman yanzu da sanyi yanzu ba su san an wa ƴaƴan jari ba sai sun dawo su ga yara kuma suna wancan gidan babban gida kwana rana a gidan za su kwana ba gari kuwa shi a kai gidan shi ma bai samu musu ba wannan ka ga ɗan uwa da abu fa su ana kai ruwa ana zuwa ana kai da su a kawo kaji da an daina da wasu abarowa an nan jarirai amma ran da muna da saura da wannan ce ka san sai da shi abin da ya kura buga da yawa na ku dona ba kai ku za ku yi dare da kan sai da shi ne akwai albashi ka sani ba kowa ke da albashi ya koya wa mutane rawa domin albashi ka alisafi sun kawo ne to shi ta sai ka zama rubutu ta karfin tsiya sai kuwa ka ba amfana ba wani na ka ballanta rawan ba wallahi yana tsiri da shi abin da ya koya wa mutane rawa ba ki da yawa ko ma'aikata dubu ɗari cikin miliyan goma sha biyar. Dubu kuke. To ai ka san wani haram ba ran nan da yake ai mafi yawanci da kaga wani ɗan kasuwa da wani ba ruwan ɗan kasuwa da wani ka gani shi ba ruwan sa amma ma'aikaci za a gan shi da wani yanzu haka kai ma a cikin ka akai misali. To saboda haka wajen na kawai zama wani da ajiyo na wani haram ba a'a kana kana kai ma kana yake wannan abin da ke ne ba sai ya ce duk wanda ke zai da wannan abu kullum baya fitowa yawwa yawwa yana ciki ɗaya daga ciki na ciki yana ciki saboda haka ai maraucin ba misali mun muka da hakan gani yan kasuwa su ma zai haɓu da wani abu da ya koya musu kowa amma dai ma'aikata ya ci ba zan marauta ne kuma ɗaya daga ciki ne albashin ya koya muka cewa kawai alisabi before before you go yanzu double payment da aka yi zai muke tsara da ruwa Allah ya ce da aka ji amaya da yawa su sun kace wannan tsokayin da aka yi da cewa an yi double payment aka ce eh alaji da aka aka ce ba komai watan gaba kare shi kenan to da yawa su sun kace da wannan an ce ko kamar ko kada a cikin ka wasu sai ya aka ce zuwa lai zai kace wani zai kwana sittin kenan ba babu galari ba alat sai dai jare in ya ga alat to da wuce da wuce da wuce alat ne Allah ya to shi ne kaga bayir fa azura sai a buge ma na ta wato ana faɗa wasu abubuwan ne kun gane dan ba wa kan mu kara ai ba ne jini kara ma ya kike da wani abu ko eh sai ya ta wa kana kada yin wani abu ne kaza kaza babu wudi tawara babu da yake magana kan cewa ita soyayya ma ana gadar da ita in gadar da soyayyar mahaifin ko wanda yana son mahaifin ka da mutu da mahaifin na ka mutu kai sai ka dora shine ya tawara su حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان ابن طلحه عن ابي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبهامات الصحابة لا تدور ko da an sami ibahani na sahabi ba baya cikin an ce ka ga wa hadisi mu ba mu yayi alama ce ta ne hadisi ba yi duk da cewa wannan ba shi ne yake yi hadisi ya zama ko yi ba hukunta eh a cikin wato isnadin ne akwai wato azuraki din nan shine majhu ta ta azuraki ya janyo wa hadisin magana ba wa ibani na sahabu yace kafai suka yayi je ga annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna al-mudda wa ita soyayya ana da ta amma dai mun fara a cikin isnadin wancan ibnu zuraki din sa'ad shine yawa hadisin matsala majhudi ne ba sai ba muna da lokaci ko babu la yusamma rajul abahu babu da yake magana akan kada mutum ya rika kiran baban da sunansa wala yajid qawlu kada na bazu ku da tafi kar ka zauna a kafin ka kuje guri kai ka fara zama kafin ya zauna wala yamshi abahu kuma kada ka tafi a gaban sa a gaban ka kuna tafi a kawai ka wuce da yawa wanka na baya ba a haka mutumin ki ke حدثنا أبو ربيع عن إسماعيل بن زكريا إسماعيل بن زكريا نعم سيدي سوى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أوكل رجلين أبو هريرة هنا تزيارة في قوس مكين فقال لأحدهما سيدي وديوك ما هذا منك سيدي يتي وديوك سيدي وانا أبوانك سيكن لبي أنا لبي كمان wannan ne matsayinsa a gurinka tambaye ke mana menene matsayinsa a gurinka me yake fakali da yake abi yake babana ne fakali da yake la tsalamu da yake kar ka kira shi da sunansa sunansa Yusuf kace Yusuf wala tanti amamu kar ka rika tafiya a gabansa wala tajlis qablahu kuma kar ka zauna ku je guri a babu gurin gaba ka fara gaba kafin ya zama karka ya kai yi wani domin da ya dora bayani a littafinsa aljeru wa kila da ya zo cewa ya kai ko abinci ba zai yi wani kuta abinci da bayan kun in ya baka da rawa ce amma ko haka kaci ya kalla ya alaka da rawa in ya kalla kace shi ne wanda rawa wani muna biya ya ce to amma na kawai biya rawa kwan shi ba rawa rawa kwan sai wala kalla kace ba ibn zawji da ya tashi ga wayannan abubuwan yace ko kallon kaci da jari to yana so kar ka dauka to shi ne wannan abin da yake fara babu hadithuna abahu babu da yake magana Allah ga babu na karshe ke domin zo ba za mu shiga kada da lokaci kuma shin mutum ne yau ba ya jinsa alkunya tayi da koyi sunan abba baba alhaji duwa da abubuwan da yake fara حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن مباشر عن عبيد الله بن مويس عن شعب بن الحوكم قال خرجنا مع ابن عمر فقال له كذا مبدا كان عبد الله بن عمر في سال طالب دي في الصلاه يا ابو عبد الرؤوف تنزا كنت يا عبد الله بن عمر في سال في انت سال يجي الصلاه يا ابو عبد الرحمن ya kai abu abdulrahman ka je kira babansa da alkunya ba ne shi bane dan wato ku ya kira da mai sunna da alkunya abuwa ne zamban in ana kiran da wannan to sai ya ba abdulrahman ya kai abu abdulrahman قال ابو عبد الله يعني البخاري ابو عبد الله البخاري قال ابو البخاري bai da dako daya bai ma ya aure ba amma kuma ne ma alkunya da Abu Abdullah mai da rana ya kai kaba ummu Abdullah haddathana ashabuna yace almajran mutun dan tadda eh an wace in an su biya ana Abdullah bin Dinar Ali bin Umar kala lakin Abu Hafsin Umar al-Qada an zuwa ana magana akan wani hukunci ne to sai Abdullahi dan Umar yana so ya rabar jima sai ya sai dai Abdullahi da wato Abu Hafs an sai fadi wato ba alkunya sai ya Umar ba ne jiwe ne kawai da za ga yara a makaranta yanzu za suna kawo kara mana ka ga faɗi sunan baba na ko wannan duk wani abu ne ne sai saboda girmama ba za a faɗi sunan baba na in ka faɗa ce kai ma sai an faɗi sunan baba na wajen yara ran nan da na gani kullum yara ne yan lobi ne suka lana makaranta to akwai wata bakociyar mu haka wata yar yayin mu karama ku kusuran ta kullum yaron ya dawo tunda an saba a ajin take zai ce Fatima tijani a ji wai hauki take ji shi ma ran nan kawai tace kai babu zan mai sani tara ba wani abu a yau ai karama ce wallahi karama a yau abu ko na maka ne yake ran mai tace kai babu zan mai sani shi ke nan an yi yawa zo da ka wannan shi ah ta ce ke lakin abu hafi Umar ka ba sai dai Abu Hamd shine Umar yayi hukunci kenan kaga ba hannu yayi an fadi alkunya da naka hukunci ba to ba laifi bane kai ma ka fara fada alhaji ko abba ko baba ko malam sunan dai da ake gaya ban na koyewa sai kuma fada sai mun hada halaye idan ka je gidan da zai kai sunan ka kace sunan da yake jama'a wannan amma ya sunan ba yake da zai kai alhaji jama'a ko kai kai sai alkunya tana kowaye ya san a haka za a ko ma da ruwa ne misali wallahi wa ala abubuwan da kuma kai yana da yawa na wannan da kuma kuma yana da yawa na eh Oke, kana nufin hadisi ne ba ko ko za a iya ɗaukaka ta yau duba ne ba ko saboda akwai guraren da ya zo a haka kaga ne kamar da wani joji ya kawo a cikin aljihu wa kira ya ta kawo maganganu mutane da annabi ya rika ba wa wasu da kuma su kansu annabawa kamar annabi Ibrahim alaihi salam kaga ya abuti ya abuti ya kai ya abba na kuma ba mu yi bane bai ce wata azara ya abuti ya abuti na bana mu da na